المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da huwa cewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau alhamis goma sha biyar ga watan ramadan na shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da shida ga watan uku shekara ta 2023 miladiya za mu ci gaba insha Allah tafsirin da muke yi a wannan majalisi na Ali ibn Abi Talibin da ke nan gandun wambai cikin gangan azari jin ma'anoni fassarar ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma cikin wannan littafi na rabbul azhani ila ma'ani alkur'an da sheikh abubakar muhammad gumi rahimahullah muna karatu cikin suratul an'am mun tsaya kan aya ta ɗari ne da hamsin da takwas muna roƙon allah ta'ala ya mana mafaka a gabaninmu fara karatu ga wasu tambayoyi wannan mai tambaya ta farko bayan addu'o'i da ya yi yana kuma tambaya dangane da idan mutum bai rama azumin da ake binsa na bara ba zai kasance ya zama kafara wato yana nufi azumin ramadan ana bin mutum kuma har shekara ta kewaye wata ramadan ta zo bai rama ba eh na'am a duk lokacin da mutum ake binsa bashi na azumin ramadan sannan bai samu yayi ba saboda sakacinsa ba wai saboda wani uzuri na shari'a ba in uzuri na shari'a ne misali kamar rashin lafiya da yake tare da shi ya hana shi yin rama abin da ake binsa na baya to wannan babu kamu a kansa amma idan ya ƙi rama wannan azumin ne saboda sakacinsa yana da daman yayi amma bai yi ba kuma sai wata ramadan ta zo namiji ne ko mace tukun sai da wata ramadan ta zo bai rama na baya ba to in wannan ramadan ta wuce wancan na bayan da ana bin sa haka malamai sun ce abu uku ne a kansa abu na farko zai tuba zuwa ga Allah saboda sakacin da yayi ana bin sa bashi Allah na bin sa bashin azumi kuma har shekara guda bai rama ba kuma bisa sakacinsa to ya tuba zuwa ga Allah tobatan nasuha sannan abu na biyu kuma zai rama din gurgurdan abin da ake binsa kwanukan da ake binsa to zai rama su tilas sannan abu na uku kuma akwai kafara a kansa kafaran shine kowane ramko ɗaya idan yayi zai ciyar da mudu guda da miskinai wannan shine saboda sakacin da ya wallahu a'lam wannan kuma yana tambaya cewa lokacin da zai sahur wato wato duk lokacin da ya sahur idan safiya ta yi sai ya rika jin cikinsa baya jin daɗinsa kuma ya ce ko da ruwa ne ya sha sai ya ji cikinsa baya jin daɗinsa kuma da safe kuma ana ce masa cewa sahur dole ne shin wai menene mafita a cikin wannan lamarin ilalle suhur ba wajibi bane amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar kuma ya mai umarni akai don haka iya abin da za a iya barinsa shine a ce sunna ce muakkida domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka lalle ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka to ba a so mutum ya bar sahur ko yaya ko da ma a ce wani abu ne mutum ya samu ko da ruwan ne kamar yadda ya ambata ko da bino da bino ɗan itace ne mai albarka ɗan itace ne mai tsafta ya jaraba cin da bino duk lokacin da asubahin ta yi in baya bukata wani abu ya ɗauki da bino ko da kwaya uku ne sai ya ci to insha Allah zai samu sauki a cikin abin da yake ji din amma dai sahur akwai albarka a cikinsa in har ba ya kai haddin da zai cutar da shi ba ne rashin jin daɗin bai fayyace menene ba takamaimai abu ne wanda zai iya ɗaukan kowace irin ma'ana to inda ba ya kai haddi ne na cutar da shi a lafiyarsa ba to lallai lazumci yin suwar ɗin saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi allah ya dacar da mu wannan kuma yana tambaya ina hukuncin wanda bayan ya kammala wanka kafin ya saka kaya kuma sai alwala babu laifi babu laifi don mutum ya yi baya daga cikin sharuɗan alwala tunda yana keɓance ne a banɗaki kuma ya yi wanka a yanayin da ya yi don ya yi alwala ba laifi ba ne hasali ma mutum yakan yi wanka ko? wankan ibada mutum ya kai wankan janaba kuma sai ya fito ya zo ya salla da wankan to don haka wannan ba laifi ba ne ya bai daga cikin wani sharaɗi ko wani abu wanda zai ɓata masa wannan alwalar tasa wallahu ala tabbiyarsa ta biyu yake cewa ina hukuncin limaman da suke tsawaita sujudan ƙarshe a sallah fiye da sauran sujuda to ba a keɓancewa wata sujuda a lazimci tsawaita ta saboda ita sallah ibada ce ibada ce wacce take tauƙifiyya yadda annabi ya karantar haka za a yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana lazimtar wata sujuda ta ƙarshe ya tsawaita ta to sai a ce idan mutum ya babu laifi keɓancewan shi ne abin da ba a so saboda ba a aiwatar da cewa wata sujuda daga cikin sujuda a keɓance ta da tsawaitawa sama da sauran ba amma tsawaita sujuda abu ne wanda ake sansa inda misali a ce dukkan sallolin ne yake tsawaita sujuda a ciki ta wannan babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita tsayuwa ya tsawaita ruku'u ya tsawaita sujuda musamman a sallar dare to idan aka yi su bisa daidaito to wannan ba laifi ba ne amma yadda ya ambata din cewa sujudar ƙarshe ita ce ake tsawaita ta tsawon har ya bambanta da na sauran to in aka lazumcin yin haka sai a ce an faru wani abu daban wani tsari daban wanda a nasi bai zo da shi ba Allah ya samu dace kuma ɗamfara da wannan tambayar tasa akwai wani mai ma'ana da haka shi ma wanda mutane sukan yi misali idan suna bin liman liman ya dago daga sujuda su kuma sai su ki dagowa sai su ta yin wani dogo sujuda in tashi ma liman yayi har ya fara karatu su suna sujuda ko kuma in ya zauna tahiya zai yi su ma sai su ta yin wannan sujuda su a basu su kadai wannan wannan bid'a ce domin abinda umarnin da annabi ya yi a cikin hadithi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih fa idza kabbara fakabbiru kaga wannan fa'un din tana fa'idan ta tartibi ne eh tartibi ne da mutaba'a da kuma ilsaki ma'ana idan liman ya kabbara to sai ku kabbara ma'ana bibiyar sa za ku idan ya dago daga ruku'i sai ku dago daga ruku'i in yayi ruku'i sai ku yi ruku'i ma'ana kuna bin sa a bibiye to don haka ilimin ya tsawaita ya tsawaita sujuda tsawaita sujuda tare da shi ma'ana in yana tsawaita sujuda ne shikenan amma lokacin da ya dago daga sujuda to kai ma sai ka katse abin da kake aiwatarwa sai ka dago wannan shine abin da yafi zamantowa daidai wallahu ta'ala a'lam Allah ya datar da mu to ayat da muka tsaya a kai wato cikin suratul an'am kamar yadda na ambata aya ta 158 wadda cikin ta Allah subhanahu wata'ala yana yin kaman kashedi ne ga waɗanda suke ƙaryata saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ƙaraitawa kashi biyu ne akwai ƙaraitawa bilisanil hal akwai ƙaraitawa bilisanil maqal in an ce bilisanil hal shine a aikace mutum ya ƙarata a aikace duk da bakinsa bai ce ƙarya ba ne amma ba zai aikata abin da aka faɗa ba akwai kuma bilisanil maqal shine in an faɗa mutum bakin sa yace ƙarya ne to don haka irin wannan ƙaryatawa duka imma a faɗa da baki a kibi ko kuma ba a faɗa da baki ba amma gaba ba ta aikata abin da ake so ba to shine Allah ya kashe ga masu irin wannan shin me suke jira ne kafin har su gaskanta annabi me suke jira ne kafin har su bi dokar Allah subhanahu wata'ala shine aya tace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika shin abinda suke dako kam suna jira ne har mala'ikun Allah su zo lokacin da za su karbi rayukan su tukunna sai su ce ya Allah mun tuba ya Allah mun bi manzanni ya Allah mun daina laifin da muke aikatawa to kaga idan har mala'iku ne suka zo karɓa rai mutum ya tuba to Allah baya amsar tuba irin wannan yanayi kamar yadda ya faru da fir'auna yana ta yin abin da yake yi har sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya hukuncinsa na kamu a kansa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin to kaga Allah ya hakaita mana har sai lokacin da nutsarwa ta same shi a cikin teku ya tabbata cewa mutuwa zai ya fara kiran habu kamar yadda Hausawa suke faɗa ya san ba mafita to sai furuci a lokacin yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il kaga wannan yana daga cikin akhbarul ghaibi domin a wannan yanayin in ma mutun yana cikin ruwan tare da shi ai shi ba zai ma ji abin da fir'auna yake faɗa ba in ma ya ji to ai shi din ma bai kubuta ba to kaga Allah ne yake hakaita wa fir'auna yayi furuce yace na yayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi Allah kenan wanda annabi Musa ya kira shi zuwa ga bautarsa kuma yace shi ma yanzu yana cikin musulmai to amma da yake kaida ce ta ubangiji baya amsar tuban bawa a lokacin da mutuwa ta zo dai mutuwa ta zo mala'iku sun zo to ba zai amshi tubar bawa ba sai Allah ya ce al'ana sai yanzu me hana kai tunda wa kada sai ta qablu gabanin wannan kamungan kai ta sabonka kai ta furucin da kai niyya ka yi ta aikata abin da ka so kuma sai yanzu ne da kaga mutuwa kana za ka ce ka tuba to Allah ta'ala yake amsar tubarsa shi ya saka cikin surutun nisa'i Allah maɗaukaki yake ambata mana wannan ƙa'ida innama taubatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima tuba dai a wajen Allah tana nan ne ga waɗanda suka aikata laifi kaga sai aka kawo shi da ifradi ya amaluna su'a ma'ana ba nana ta laifin suke ta yi ba sun samu sun yi laifi ne wani saboda fuskar shaidan sun mai tubu na min karibin kana sai suka tuba da wuri ba su yi dogon jinkiri ba suka gane sun yi ma Allah laifi sai suka tuba to Allah ya ce fa'ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan su ne Allah ke karɓar tubarsu wa kana Allahu aliman hakima Allah mai hikima ne ko masani amma sai kashedi yace walaysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna sayyi'at babu fatuwa ga waɗanda suke ta aikata laifuka suna ta nanatawa kaga na an kawo shi da jam'i wato laifin suke ta yi za su yi ta nanata laifi suna ta yin aikin laifinsu hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an har sai da mutuwa ta zo ma ɗayan su a lokacin kuma sai ya ce ya tuba irin tubar da fir'auna yi walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka na waɗanda suka mutu suna kafirai a kiyama su ce ma Allah sun tuba Allah ba zai karba ba kaga can gaban farkon ana nuna waɗanda ma suka amsa musulunci amma suna ta sabon Allah suna ta laifi suna ta laifi to irin wannan ne Allah ta'ala yake kashe di hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ika shin sun ki kyautata ayyukansu ne sun ki yin imani ne shin suna jira ne tukunna har sai mala'iku sun zo musu au ya ce rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a kiyama ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa to suna jira sai kiyama ta zo ubangiji ya zo don yin hisabi zuwa irin wanda ya dace da ubangiji ba zuwa irin na makhlukai ba to wannan suke jira tukunna sai kiyama ta yi kaga shay'an fa shay'a nan da farko suna jira sai mala'iku sun zo amsa rayi ne to nan din ba za a amsa ba suna jira har sai kiyama ta tsaya to nan fa an yanke musu uzur aw ya ce amru rabbik ko kuma suna jira ne har sai al'amarin ubangijinka ya zo shi ko aw ya ce rabbuka aw ya ce ba'du ayati rabbik ko kuma suna jira ne har sai wasu daga cikin ayoyin ubangijinka sun zo ba'du ayati rabbik da yawa daga cikin malamai sun ambata ana nufi tulu'u shamsi min magribiha fitowar rana daga mafadarta domin wannan babbar alama ce da take nuna tashin alkiyama to sai Allah ya ce in fa wannan lamarin yayi yawma ya'ti ba'd ayati rabbik ranar da sashen ayoyin ubangijinka zai zo ranar da irin waɗannan ayoyin za su zo ma'ana ranar da wannan da rana za ta fito daga mafaɗarta la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wata rai imanin ta fa ba zai mata amfani ba matukar ba ta kasance ta yi imani kafin fitowar ranar ba daga rana ta fito to an ja layi wanda ya ce ya yi imani to ba a amsa ba wanda ya ce ya daina sabo to ba a amsa ba idan makararci ne tunzu har a rubuce yake shi makararci ne a gaban ubangiji a kiyama idan mazinaci ne to ko ya tuba ba za a karɓa ba hukuncin masu zinanci ya same shi to kaga an ja layi wannan ya tabbata a cikin hadisi hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito an samo shi daga abu hurarata Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallama wato akwai wani hadisi wanda yake daga gabanin hadisin abu hurarata akwai hadisin safwan ibn assad wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ambata cewa akwai wata kofa a sama babun min kibalil magharibi akwai wata kofa ne ta gefen yamma ta wajen yamma take cikin sairan samaniya take masiratu ardihi aw qala yasiru rakibu fi ardihi 40 sana ita wannan kofa a cikin sairan sama take annabi ya ce fadinta tafiyar da za a yi na fadinta ko kuma dai mai ruwaya ya yi kokonto an ce masa mahayi zai yi tafiya a fadinta daga dungunta zuwa dungu tsawon shekara arba'in ne inda a shimfiɗa take daga dungu zuwa dungu tsawon shekara arba'in a sama take kuma fa wallahi ba komai bace a sama dan wani dan kankanin waje ne a cikin sama i ko da bayanan da yan kimiyya suke yi a yadda sararin sama take ai kaga tafiyar da ake ambatawa light years ake magana ko light years ko light years ake magana millions ne of years namu na duniya a cikin sairin sama fadinta daga waje zuwa waje to don haka dan an saka tafiyar shekara 40 irin tamu ta duniya dan kankanin gune kaga wannan annabi ya faɗa tun lokacin ma da babu abubuwan auna aunan nasu da yanzu su suka ce akwai a wancan lokacin wani sai ga wani babban abu ne to yanzu gashi sai aga karamin abu ne ma manzon rahama kuma wanda ake masa wahayi ya faɗa to wannan kofar tana nan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda maftuhan lit-tauba Allah ya halicci wannan kofa teran da ya halicci sammai da kasai a buɗe take kawai tuba ne take shiga ta wajen duk wanda ya aikata laifi ya tuba zuwa ga Allah to ta wannan kofan ne tuba za ta shiga ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yanfa'u da ka da ayyuka ma da kai masu kyau masu nagarta kalmar shahada da abin da ta dunkula ita ce al-kalimu at-tayyib to haka suke tashi su shiga cikin sama a kai su zuwa ga Allah subhanahu wataala to ita wannan kofa dan tuba kawai Allah ya aje ta tuban da bayi suka yi ne shi yasa ma Allah ya nuna kauna ga masu yawan tuba inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan yin tuba eh Allah ya yi yabo har ma aljanna yace zai bawa masu tuba wanda in ya aikata laifi zai tuna Allah kuma ya tuba shi tuba kuma idan aka yi tuba a waiwayawa kuma zuwa ga wancan laifin an ja layi an roƙi Allah ya yafe to bangiji sai ya yafe wa bawa don haka Allah ya yabo ga masu tuba allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون waɗanda idan sun aikata laifi ko suka zalunci kansu wajen aikata abin da Allah ya hana to sai su tuna Allah sai su nemi Allah ya yafe musu su tuba zuwa ga Allah domin sun san wane ne yake amsar tuba in ba Allah ba shi kuma Allah ta'ala tawwabun ne rahimun bawa da zai zo masa inji Allah cikin wani hadithul qudsi da annabi ya faɗa yana hakaitowa daga ubangijinsa Allah yana ambata da bawansa zai zo masa da cikin ƙasa cikin duniya da zunubi inda ya fuskanto Allah yana mai tuba to Allah subhanahu wata'ala shi kuma zai fuskance shi da cikinta na gafara da haka duk girman laifi kada mutum ya taɓa tunanin Allah ba zai yafe masa ba duk girman laifi inda ya koma zuwa ga Allah to Allah subhanahu wataala zai ambata masa qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ya bayina waɗanda suke makan su ka tobara kada ku ɗebe tsammani kar ku yanke kauna daga rahma Allah domin Allah ta'ala yana gafarta zunubi baki ɗayansa duk girman zunubi Allah ta'ala yana yafe shi to da ka ita wannan kofa Allah subhanahu wataala ya halicce ta tun lokacin da ya halicci sammai da kasai tuba ce kawai take shiga maftuhan littauba a buɗe take ba dare ba rana la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu minhu annabi yace ba za a rufe kofar ba sai rana ta fito ta cikin wannan kofar lokacin da rana ta fito ta gabar ai ta yamma to a lokacin kuma shi kenan an ja layi an rufe kofa duk tubar da ake kuma zai tashi sama ba ai dama ayyukan sama suke tashi zuwa ga ubangiji sallama idan bawa yayi mala'iku diban sallar suke su tafi da ita sama in sallar ta kyautata an yi ta mai kyau mai nagarta tana kamshi a ce sallar wane ne sai a ce to a buɗe mata ƙofa in an buɗe mata ƙofa ubangiji ya yi yabo a kanta sai a yi rubutu a adana ta gabawa ta dinga masa addu'a in kuma aka sai ne kaga je hota ake gare shi to da haka duk ayyuka kyawawa sama suke tafiya to wannan kofa ita ce wadda ma'ana fitowar rana daga wannan kofa shine abin da aka yi ishara a nan cikin aya yau mai ya'ati ba'adu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira to nan da yace ba'adu ayati rabbika ba'adu ayati rabbik sashen ayoyin ubangijinka wato wannan yana daga cikin alamomi ne tashin alkiyama manya domin ita alkiyama tashin alkiyama alamominta watan akwai kanana akwai manya akwai wanda sai riga sun gabata su ne mafi yawa alama ta farkon tashin alkiyama shine aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu ana wasa'atu kahatayn ni da alkiyama an aiko mu kaman haka bambanci dake tsakanin yar manuniya da yatsar da take kusa da ita yawa bai yawa dan take ne kankani ko to haka yake a wajen Allah innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su ne suke ganin kiyama tana da tsayi Allah kuma yana ganta kusa take sannan da kuma ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisai masu yawa wanda abinda malamai suke ambatawa shine wannan abin ya bayyana duka kananan alamomin da ake ambatawa babu wanda bai bayyana ba imam al-qurtubi cikin wannan littafin sa tafkira fi ashrati sa'a littafi ne da ya rubuta a kayan alamun tashin alkiyama ya kakkawo duka ruwayoyi tsakanin waɗanda suke masu rauni da waɗanda suke ingantattu da ake nuna alamomin tashin alkiyama akwai ƙanana akwai kuma manya to daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama akwai guda goma da suka zo a dunkule cikin wani hadifi an dunkula su ne a cikin hadifi saboda su kuma su ne kusan na ƙarshe haka za su dinga tafiya kurkusa kurkusa kurkusa babu tazara a tsakaninsu hadithi ne wanda imam muslim ya rawaito daga hudhaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la taqumu as-sa'a hatta takuna ashru ayat alƙiyama ba za ta tsaya ba har sai waɗansu alamu guda goma sun wakana ɗulu'u shamsu min magharibiha fitowar rana daga mafaɗarta wanda wannan aya ta ishara a kai waddukhan akwai wani hayaki wasu malamai sun ce shi ne hayakin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yau mace a ce sama'u bi dukhanin mubin da ya ambata cikin surutun dukhan ko to duk da waɗansu malamai sun ambaci cewa wannan ba dukhan ne alhaƙiƙi ba yunwa ce Allah ya jarabi larabawa a dalilin ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi aka jarabe su da tsananin yunwa annabi ya ce Allah ka jarabe su da shekaru irin shekarun annabi yusuf wato lokacin da aka yi fari da rashin abinci har sai aka yi munzar da mutane saboda tsabar yunwa ba sa gani sosai mutum ya ɗaga kansa haka sama saboda magagin yunwa sai rika ganin kamar hayaki ne a sama alhali ba hayaki ba ne to wasu sun ce wannan shine alama na farko amma wasu malamai sun ce a'a shi wannan addukhan zai zo ne ƙurbar sa'a kusa da tashi alƙiyama wani irin hayaƙi sannan annabi ya ce dajjal akwai dujal a wani hadithi annabi ya ce sharru fitinatin yuntazar shine mafi sharrun fitina da ake shauraro zai bayyana a duniya kuma zai mamaye duniya lokaci guda zai samu saidara akan duniya tsawon kwana 40 kuma shi dujal din nan ba wai wani aljani ne da wani kaho da waye da sauransu ba a'a mutum ne mutum ne shi dujal din mutum ne da ka sani sai dai kawai akwai siffarsa da annabi ya ambata yana da ido ɗaya ga waɗansu siffofinsa dai annabi ya ambata idanu ɗaya yake da shi ma'ana ɗaya idan shafaffe ne kuma idansa ya burkulo kaman inabi to zai fitini jama'a zai kwana arba'in ne kacal amma kwanansa na ɗaya kamar yadda annabi ya ambata ya ce ka sanatin wuni ɗaya kamar shekara guda ne sannan wuni na biyu ya ce kamar wata ɗaya yake wuni na ukunsa kamar sati tsawon sati ne shi ne wuni guda sannan sauran kwanakinsa kuma kamar kwanakinku na yanzu ji annabiya kasa'ir ayyamiku to da haka dujal zai zo ya fitini mutane ainihin iya fitina annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ku duba darajar da annabi yake da ita dan gata ne na ubangiji dan lelan Allah ne khalilullah ne shi ma kamar da Ibrahim ya khalilullah kuma khairun khalqi ala al-itlaq amma annabi duk a karshen sallah ta farilla sai ya nemi Allah ya tsare shi daga fitinar dujal annabi da kansa kana yasta'awudhu min arba'in annabi yana neman tsayar daga abubuwa guda hudu yana neman tsayar daga azaban kabar yana neman tsayar daga azaban wuta yana neman tsayar daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa yana neman tsayar daga fitinar shafafen albarka dujin a ƙarshen kowace sallah ta maktuba ai wannan addu'a mun santa ko annabi ya ce ashaddu fitnatin yuntazar lokacin da ya fito zai garwaye duniya sosai hadisansa suna nan inda annabi ya yi bayanin irin yanayin zuwansa da kuma irin fitinar da zai yi da yadda zai dinga addaban al'umma da kuma ko'ina sai ya shiga yin banda makka da madina su biyun nan kawai waɗannan garuruwa su ne allah ba zai ba shi ikon shiga ba to shi ma yana daga cikin manyan alamu wa kuroje ya ajuji wa ma'ajuji da kuma fitowar ya ajuji wa ma'ajuji ya juju wa majuju su ma 'ya'yan adam ne mun gane ku wani jinsi ne amma su daga cikin 'ya'yan annabi adam wani jinsi ne 'ya'yan annabi adam biyu ne ma'ana jinsi biyu ne waɗanda suka fito daga jikin annabi adam akwai jinsin mutane sannan kuma a jikin 'ya'yan annabi adam a nan ne kuma aka samu jinsin ya ajuju da ma'ajuji kuma fitinannun halitta ne gayar fitinannun allah kaɗai san inda suke yanzu a cikin duniya kuma suna nan a duniyar amma an killace su tun lokacin da ta inda suke fitowa don arami suke ta inda suke fitowa an je an sanya musu katanga ta ƙarfe da Allah ya bada labarin cikin suratul kahfi zurqarnayn atini zubar alhadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu nakaba ba za su iya tsallaka ta ba ba za su iya huda ta ba annabi ya bada labarin yadda su ya juju wa majuj kullun suna kokarin su huda ta su fito dairan da suka yi aiki sai ga kamar sun kusan hudata sai su ce ku bari gobe za mu karasa kafin goben kuma sai Allah ya maida ta yadda take amma ran da Allah ya nufin za su fito to za su ce insha Allah gobe za mu hudata sai ku sai ka san insha Allah tana da ƙarfi shi yasa Allah ya kashe da yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka kuskura ka ce zan yi kaza gobe a'a kace in Allah ya yarda duk abin da kai nufin yin sa ne baka yi ba to kace in Allah ya yarda amma in baka ce in Allah ya yarda ba sai Allah ya jarabe ka malaman ta hakiki suka ce ibn hajar al-asqalani duk da ilimi da yake da shi ai mun san shi ko ibn hajar al-asqalani wani malami da ya rayu a cikin kaman karni na tara ba misri babban malamin hadisi wanda ya sharhin fatawul bari ko na sahihul bukhari to a cikin littafinsa fatawul bari duk babin da ya zo shi yake jawabi akan wani abu sai ya ce wannan zami bayani a kansa mustaufan fi mahallihi to in a iya haka ya tsaya in gurbin ya zo shi kuma bai ambata ba ma'ana duk inda ya ambaci cewa za mu yi kaza amma bai sa insha Allahu ba malamai suka ce kuma wallahi bai yi ba har gama littafin amma sai suka kula duk inda ya rubu akwai wasu wajaje yan kaɗan da bai sa insha Allahu ba to kuma bai yin ba amma duka wajajen in zai yi baya sai ce wannan zame shi a gaba a muhallinsa ko kuma ya ce zame shi a babi kaza sai sa insha Allah to babin ya zo sai ya yi bayani kaga wannan duka a nuna mana karfin insha Allah ko to su ma in sun faɗi wannan Allah zai ba su dama kuma za su fito su ma a cikin hadisai annabi ya ba da labarin da irin yadda fitowansu zai zo da kuma irin fitinar da za su yi ma al'umma sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa khuruji isa ibn maryam da fitowan isa dan maryam wa khuruji dajjal da kuma fitowan dajjal annabi isa alaihi salam zai zo sai saki dawowa nan duniya amma idan ya zo shi zai zo ne a matsayin hakaman adala mai hukunci da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai zo ya sanya adalci haka na annabi isa alaihissalam ba zai zo ne a matsayin manzo ba da haka da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci zai zauna a duniya tsawon shekara bakwai kamar yadda malamai suka ambata kuma zai rasu mutuwa za a masalla za a bisne shi to annabi isa shine wanda zai kashe dujal lokacin da dujal fitinan ne ya zo khurujud dajjal sannan akwai addu'a dabbatu wata dabba da za ta fito za ta fito daga cikin dutse eh wanda Allah madaukaki yayi magana ta cikin suratul naml ko akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun to wannan dabba ita ma za ta fito dabbatu to yana daga ciki sannan khasfun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salatu khusufun al-khasfu shine tsagewar kasa mutane su nutse a cikin kasa to akwai irin wannan da zai faru shi ma guda uku manya manyan tsagewar kasa kamar shige irin wanda ya faru a tokin nan ko to za a samu manya manyan tsagewar ƙasa mutane su nunnutse annabi ya ce akwai guda uku da zai faru manya a jere a jere khasfin bil mashriqi yace akwai guda ɗaya da za a samu ta gabashin duniya zai faru a gabashin duniya wa khasfin bil maghribi za a samu kuma irin wannan kisfewan ƙasa tsagewar ƙasa a yammacin duniya wa khasfin bi jaziratul arab za a samu guda ɗaya kuma tsibirin larabawa nan kasashen larabawa bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci na ƙarshe na goma yace wa narun takhruju min qari adn da wata wuta kuma da za ta fito daga tsakiyar adan ƙasan yaman wata wuta ce kawai za ta fito daga cikin ƙasa a ƙasan yaman ita kuma wannan ta suku auta hashirun nasa ita ce za ta dinga kora mutane a wata waya aka ce tabitu ma'ahun haithu batu wataƙilu ma'ahum haithu ƙalu za ta rika kwana da su a inda suka kwana za kuma ta rika yin ƙailula da su a inda suka ƙailula mana ƙailula shi ne bacci rana duk inda suka tsaya za su yi bacci wutar ta ma sai ta tsaya suna tashi a bacci kuma sai ta iyo kansu ta kora su to wannan wuta ita ce za ta kora mutane zuwa ga mawqif kun san taron inda za a tsaya don yin hisabi a ƙasar sham ne can palestine nan ne gurbin da za a tsaya nan ne point ɗin da za a tsaya alabashi mutane kuma sun barbazu sun barbazu gurgudan abin da allah ya nufi amma nan ne point ɗin ta wannan ba yana nufi cewa ta kora mutane a lokacin shi kenan sai hisabi ba to ya mutuwa ai su ma za su mutu wato ana nufi kamar yadda malamai suka ambata fassara wannan hadisi za ta kora su ne har wannan gurbin kuma sai Allah ya amshi rayukansu fa idza nufiqa fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah wa nufiqa fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah to kaga kowa sai zaman to ya mutu to nan dai wannan hadithin mun kawo shi ne domin ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato tulu'u shamsi min maghribiha a matsayin amaratu sa'a al-kubra manya manyan alamomi na tashin alkiyama wanda shine wannan aya ta magana akai aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا koko suna jiran wasu ne daga cikin ayon ubangijinka shine fitowar rana domin dai ran da wannan aya ta zo ta to dai ran da bata yi imani ba imaninta ba zai amfana da ita ba auka sabat fi imaniha khaira ko kuma ran da bata aikata makanta alkhairi ba in ta ce za ta yi aikin alheri to ba zai amfanar da ita ba Allah ya ba mu ikon yi tun kafin lokacin shi ya saka ya tabbata cikin wani hadithi shi jima da imam muslim ya rawaito haka ne imam ahmad da imam nasa'i an samu daga abubuwan rauta annabi sallallahu alaihi wasallam ce man taba qabla an tatla ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga mafadarta to Allah ta'ala zai amshi tubarsa bayani karkashin wannan aya har ilau mana yace wa fi kitabil isha'ati li ashraqi sa'a a cikin wani littafi mai suna al-isha'atu li ashraqi sa'a wato littafi wanda Muhammad ibn rasul al-barzanji ya rubuta mala yace ma nasahu abin da ya rubuta yace wa min al-ashrat al-izam yana daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta wa khuruj dabbatil ardi da fitowar ita wannan dabbar da za ta fito daga cikin ƙasa daga cikin dutse wanda annabi ya faɗa cikin wancan hadithi na baya wa hadhani ayyuhuma sabaka waɗannan ayoyi kowanne ne a cikinsu ya rigayi ɗan uwansa al'akharu ala atharihi to ɗayan ma zai zo nan take a gurbinsa fa in ɗala'ati shamsu qabl idan rana ce ta fito da farko kharajati dabbatu duha yawmiha to ran da rana ta fito daga mafadarta kaga dai lokacin mutane tabbas a ruda yake ko hadisi ya ce kowa zai imani a lokacin amma wanda ba shi da imani kafin haka imanin ba zai masa amfani ba to kuma idan rana ta fito da safe ta yamma hantsi na yi kuma wannan dabba za ta fito ita kuma dabba ce za ta fito kuma tana yin wa'azi a mutane dabbatul ardh tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun tana wa mutane wa'azi aw qariban min zalik ko kuma kusa da hantsi din wa in kharajatid dabbatu qabla in kuma dabbar ce ta fito kafin fitowar rana to dala'ati shamsu min al-gadi to ko kashe gari rana ita kuma za ta fito mana daya a gurbin da yake to watakila ya yi dogaro da wani hadithi ne wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna awwalal ayati khuruja aya ta farko daga cikin ayoyi guda goma nan manyan alamun tashin alkiyama aya ta farko da za ta fito tulu'u shamsi min magharibiha shine kullowa rana daga mafadarta wa khuruju dabbati 'ala an-nasi duha da kuma fitowar wannan dabbar za ta fito wa mutane da hantsi ta kuma kaga duk rana dai abin zai faru wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha duk a cikin fitowar rana da kuma fitowar wannan dabba duk wanda ya riga yar uwarta fal ukhra ala ithriha qariba to ɗaya tana nan dab da ɗayar kusa da kusa to shine Allah ta'ala ya ce in har wannan suke jira kafin su imani in har wannan suke jira kafin su kyautata ayyuka qultu ka ga musu intaziru ku ta jira ku jira ku gani aika shedi ne ba wai ana musu umarni su jira din bane yanzu an ja hankalinsu dangane da wannan al'amari babban al'amari ne idan ku har wannan kuke jira to ku jira inna muntazirun mu ma masu jira ne zalika fi tahdidin ala fi tahdidin ala haddi i'malu ma shi'tum wannan kaga an musu kashedi ne a bisa irin yadda Allah ta'ala ya ambata ma mutane a cikin suratul fussilat ya ce i'imalu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so to Allah yana nufin cewa mutane je duk su aikata abin da suke son ne a aka shedi ake musu in har sun ki suna ga ba za su bi Allah ba to su aikata abin da suke son hukuncin Allah kuma zai biyo baya وذلك لأنهم لا ينتظرون ما ذكر لإنكارهم للبعث وما بعده wannan ku an gaya musu ne to ku shaurara ku yi ta dako saboda so ai ba sa jiran abin da aka ambata din nan na al'amarin alkiyama saboda sun karyata ko an ce ku yi ta dako su ba dakon za su yi ba don kawai su matukar iliminsu su abin ba haka ba ne babu wani tashin alkiyama ba sai yadda da shi abin da kake ka yadda da shi kake tsammanin zuwansa ai shi kake jira ko wanda baka jiransa ba wanda baka yadda da shi ba kai wanda mutum bai yadda da shi ba kuma bai yadda ma zai zo ba zai zo na bata lokaci jira to su a matsayin haka suke su suna ga cewa bata lokaci ne don ba su yadda da kiyama ba wa inna muntaziruna zalika bikum mu ma muna jiran dakon haka tare da kullinu shahida ma yahillu bikum min su'il aqibati don mu shaida abin da zai afka muku na mummunar makoma wa husna halana mu kuma kyakkyawar makoma ta same mu saboda mun ba abin da Allah ya ce to wannan shine ƙarashin bayani na ayar da muka tsaya akan ta ajiya walamma bayyana Allah ta'ala anna sabilahu almustaqima wahidun yayin da Allah madaukaki ya bayyana cewa tafarkinsa miƙaƙƙen nan fa guda ɗaya ne wa anna hunaka subulan mana almuslimina min ittiba'iha kuma ya bayanin cewa akwai waɗansu ƙuga da suka mannu ko suka zo kusa da tafarkin nasa amma fa ya hana musulmai kada su bi fatatafarwaka bihim an sabilihi domin za ta raba su da hanyarsa zakara fi ma ya to Allah ta'ala ya ambata cikin ayar da take tafe annal ladhina taba'u tilka subula duk waɗanda suka bi irin wannan buga da Allah ya ce kada abin fa farwaqu dinahum biha har suka raba addinin su a dalilin bin bugar falaisu ala hudan to ba kan shirya ba suke ba wa qala ta'ala sai Allah ya ce bismillah
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
Allah ta'ala ce innal ladhina farraqu dinahum lalle waɗannan da suke raraba addininsu su karkasa shi bi ikhtilafihim fihi saboda saba ma doran nassi da suke yi fa akhadhu ba'dahu suka yi riko da wasu daga cikin nassosin wa taraku ba'dahu kuma suke watsi da wasu wa kanu shi'an suka zamanto kungiyoyi daban-daban firaqan fi zalika kowa ya kama bangaransa aka bar asali wa fi qira'atin aw taqra'a faraqu innal ladhina faraqu dinahum akwai qura'un da suka karanta ta faraqu hasali ma daga cikin magabata kamar mujahid da qatada da as-suddi wannan duka manyan malamai na tafsirin almajiran abdullahi dan abbas daga cikin mutanen makka su suka ce wannan aya ma tana nufin dama yahudawa ne asali da waɗanda suka bi tafarkinsu yahudu da nasara domin su ne asali farwaku dinahum ko kuma faraku dinahum gashi rai Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu littafi attaura littafi linjila amma kuma sai suka kinta masuki da shi sai suka koma gefe suka ƙagi waɗansu hanyoyi mabambanta waɗansu suka saba ma asalin doka saboda Allah ta'ala ya ambata wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ai waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba ma'ana rarrabuwa da ake nufi a nan suka babbar littafin nasu ba su yi riko da shi ba suka riƙe wata kawalwalniya da tatsuniyoyi to ba su yi haka ba illa min ba ma ja'atumul bayyina sai bayan da hujja ta je musu Allah ya aika musu hujja annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ko kuma annabawan da suka zo musu da littafi sun je musu da hujja tukunna suka yi watsi da shi don haka duk wanda ya watsi da alkur'ani ya watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike wani tafarki da wani ya tsara masa to shi ma yayi koyi da hudu da nasara ya fada cikin innal ladhina farwaqu dinahum wa kanu shi'an shine malam yace ai taraku dinahum alladhi umiru bihi wato wadanda suka bar addinin su da aka musu umarni da shi وهم أهل البدع سنة ينبدعوه وطرق الضلال دكما ترقون قتا مما يدعون الإسلام دقواتا تسكي دعوة المسلمين يتبعون الهواء أما فسائر يسكي بي هاي أنا سامو مسكي وسوء الله نيكو كما هو مسلمين wani ya ce abin nan ba zai bi ƙura'anin ba shari'a ce ta Allah shi hakika yake ne saboda shi yanzu ya yi wusuli ya samu wani ilimin da kai baka da shi yana da asrar to don Allah yanzu wannan ya yi riko wannan wannan wannan bai fada cikin abin da yahuda wannan suka aikata ba innal ladina farwaqu dinahum wa kanu shi'a mutum ya ce shi Allah ne ko kuma wadansu su nuna wani su ce wai shi Allah ne su nuna wani malamin su wai Allah ne shi ma kuma ba sa kunyar fada a gaban jama'a innal ladina farwaqu dinahum وكانوا شيعا مما يدعون الإسلام daga waɗanda suke da'awar musulunci yattabi'una al-hawa amma sa rai suke bi wa yud'ifuna al-muslimina bi tafriqi kalimatihim kuma suna raunana musulmai saboda sai raba kalmar musulmi musulmi da ya san cewa Allah shine abin bauta mushrikan larabawa ma sun san Allah ne halicce su sun san Allah ne yake arzuta su ko ba haka ba to wannan kuma ya ce shi shi ne Allah kaga ya yi kama da fir'auna kenan da ya ce an rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayr to kaga duk waɗanda suka bi wannan tafarki kuma suna da awar musulunci ai sun rauna kalmar musulmi domin in za a ce ina musulmi za a ce ga su amma alal haƙiƙa ba kan musuluncin suke ba wa idlalihim an tariqil huda wa rahma da kuma ɓadda mutane da suke yi daga tafarkin shari'a da tafarkin nan na rahama ubangijin nan da yake gafurur rahim mai kaunar watan bayinsa wanda yake tallata musu yafiya da rahama ya musu tattali na lada mai gwabi idan har suka koma zuwa gare shi to kaga waɗannan suna raba su da Allah rawa abu dawuda wa tirmidhi al-muawiya qala abu dawuda ya rawaito haka nan tirmidhi shi ma rawaito daga muawiya Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah ya ce hadisi ne hasan qala yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya miƙe cikin mu sai yace ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 milla ku shaurara waɗanda suka zo a gabaninku cikin waɗanda aka ba wa littafi ahlul kitabi sai rarraba a kayan hanyoyi tafarkai daban-daban guda 72 wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 kuma ku sani wannan al'umma sai ta rarraba a kayan tafarki daban-daban guda 73 inji annabi thintani wa 70 fi an-nar amma kuma 72 wuta za su shiga duk da suna da auren musulunci wa wahidatun fil janna guda ɗaya ce a cikin aljanna wahiyar jama'a ita ce aljama'a ma'ana wanda suka yi riko da abin da annabi yake kansa wani abdullahi bin amr bin al'as wani hadithi daga abdullahi dan amr dan as allah ya kara musu yarda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla banu isra'il masu attaura sai raraba tafarki daban-daban guda saba'in da biyu ƙalu sai sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulallah wacce ce ya manzon Allah eh wannan hadithin akwai abin nan a cikinsa eh ba a buga shi gaba ɗaya ba wani Allah domin hadithin na abdullahi ɗan amur ɗan as manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce banu isra'ila sai rarraba kashi saba'in da biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan al'umma kuma za ta rabu kashi saba'in da uku dukkansu za su shiga wuce in banda guda daya to a nan ne sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulallah wacce ce ya manzon Allah kala sai ce man kana alama ana alaihi yawm wa ashabi wacce ta kasance tana kan abin da yau nake kansa ni da sahabbaina kaga shi ya saka al'umma mai nagarta kullum ita burinta ta tsaya a shekara 1400 da suka wuce turawa suna cewa sun kere musulmi da shekara 1400 mu kuma muna cewa shekara 1400 ita ce mu kuma muka kere su da ita domin tsayawa akan abin da annabi ya rayu da shi da hasabansa shi ne tafarki na samun tsira saboda lokaci nan za mu tsaya ba mu kammala ayar ba in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gobe ma karasa bayanin da yake ta'allake da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskura kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu Allah Ubangiji ya samu na ciki wanda za a yantar da su a wannan wata mai albarka ya Allah dukkan matsaloli da ake fama da shi na ɗaiɗaiko da na al'umma Ubangiji kai ne mai ikon kauda su muna kankan da kai gare ka ya Allah Ubangiji Allah ka biya mana bukatun mun alkhairi duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa duk wanda wani abu ya sha gabansa ubangiji Allah ta'ala ka kawo masa dauki Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ya kyautata mana rayuwar mu ta duniya Allah ka sanya rayuwar ta zamanto mai tsafta waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta wa malamanmu Allah kyautata mana bayanmu wangiji Allah ka shirar da su hanya madaidaiciya Allah ka sanya rayuwarsu ta zamme nagarta اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين